بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha ɗaya ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da biyar ga watan goma shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na tara a cikin wannan littafi na sharhu mukaffirati dhunub littafin malam shekul islam ibn taimiya wanda malama shekhatu bintu muhammadin qasim ta yi masa sharhi allah maɗaukakin sarki saka musu da alkhairi a satin da ya wuce mun kammale bangare na farko da malama ta kawo wanda shine da yake bayani akan atharu dhunub mana tasirin da zunubi yake ma bawa ko yake ma al'umma idan wannan bawa ko wannan al'umma ta doge akan yawan zunubi da yawan saba ma Allah me mutum yake samu na illa tun daga nan duniya da kuma abin da zai samu na ukuba a lahira sakamakon yawan zunubi da yawan saba ma Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu da za mu ji kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata shine to tunda mutum ya ji wato ga tasirin da zunubi yake da shi a rayuwarsa to ya kamata kuma ya ji wasu hanyoyi zai bi domin ya daina zunubi wasu hanyoyi dai bi domin ya rabu da zunubi kamar yadda muka faɗa a farko shi wannan littafin ɓangarori guda uku ne na farko mutum ya ji zunubin nan da yake yi mai illansa to ya ji mai illansa to ya za a iya daina to na ji ga illan zunubin kuma na daina to wanda na yi a baya kuma fa yaya zan yi allah ya fi wannan shi ne ɓangare da uku wanda shi ne ainihin littafin duka wannan malama ta kara su ne a matsayin sharan fage domin a je a samu wancan abinda yake shine na uku wato hanyoyin da mutum zai bi don Allah ya kankare masa abin da ya gabata na zunubansa da aka yanzu za mu ji bariqus salamati min adh-dhunub yaya mutum zai bi wasu hanyoyi mutum zai bi da taimakon Allah ya zama ya kubuta daga zunubi malama take cewa man arada tariqas salamati tazahzaha an asbabil halaki duk mutumin da yake neman hanyar zaman lafiya da kwanciyar hankali to zai rabu da duk wani sababin da zai hada shi da tashin hankali duk wani sababin halaka mutum yana neman aminci da kwanciyar hankali to duk wani sababi duk wani abun da zai kai shi zuwa ga halaka to zai rabu da shi walazima tariqal hidayati was salahi sannan zai lazimci hanyar shiriya da kuma nagarta wa min a'zami ma yu'inu ala zalik daga cikin mafi girman hanyoyin da za su taimaka akan haka hanyoyin da za su taimaka wa mutum wajen kubuta wajen kauce ma zunubi da kuma illolin zunubi na farko shine muraqabatullahi wal haya'u minhu shine mutum ya dinga sani cewa koyaushe ya dinga tuna cewa Allah yana ganinsa shine muraqaban Allah duk inda mutum ya fada ya tuna cewa Allah yana ganinsa kuma yana jinsa duk abin da ya aikata sawa'un aiki ne yayi Allah yana gani furici ne ya fada Allah yana ji sannan wal haya'u minhu to in ya ji cewa Allah na ganinsa kuma yana jinsa to ya ji kunyar kar Allah ya gan shi yana saba masa kar Allah ya ji shi yana faɗin abin da Allah baya son ya ji ana faɗi shi yasa za mu ga annabawan Allah wannan hanya da yawansu suka bi na murakabar Allah da kunyar Allah wannan yasa da kaga da yawa a cikin annabawan Allah a cikin alkur'ani wannan yake sa su su fasa saba ma Allah annabi yusuf alaihi salam lokacin da imra'atul aziz matan prime minister ta neme shi da yayi ta neme shi da su yi zina da shi da ita ta matsa masa lamba ga ta kyakkyawa matar prime minister ga kuɗi ga mulki ga shi babu kowa a wajen daga shi sai ita ko da ma kuwa akwai wani babu abin da ya isa yi Allah ta'ala ya ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qalat haytalak wanda yake zaune a gidanta ita imra'atul aziz ta neme shi da si alfasha ta kulle kofofi qala ma'azallah yace ina neman tsarin Allah yace innahu rabbi ahsana mathwaya saboda ubangiji na ya kyautata min rayuwata ya kyautata min halittata ya kyautata min rayuwata me zai sa kuma ya hange ni ina saba masa me zai sa ya ganni ina aikata wannan abin da baya so yace innahu la yuflihu zalimun yanda lamarin yake shine azzalumai ba sa cin nasara Allah sai ya ce walaƙad hammat bi ta matsu ta dage ta matsa lamba ta matsu cewa tana so a aikata wannan mummuna aikin Allah ya ce shi ma annabi Yusuf din wa hamma biha shi ma har ya himmatu abin ya fara ɗansasuwa a ransa amma me ya hana shi yayi sai ce laula an ra'a burhana rabbi kawai ya kalli hujjojin Ubangijinsa ne a kansa, ya kalli irin abin da Ubangiji ya yi masa da hujjojin da Allah ya tanadar a kan ɗan Adam wayanda za su ba da shaida a kan shirayen tashin alkiyama kawai sai ya fasa. Allah yana ganinsa, ya sa mala'iku su rubuta, sannan ya sa duk wani abin da ya yi da gaɓoɓinsa gaɓoɓin suna naɗewa. Wannan ya sa ya fasa. Allah ya ce hakan yayi ne kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin sannan annabi salih alaihi salatu wassalam yana daga cikin abin da ya faɗa wa mutanensa da ya musu wa'azi suka ce ya salihu qad kunta fina marzuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilaihi murib ya musu wa'azi suka ce ya salihu da dai kana daga cikin mutanen da muke da kyakkyawan zato a kansu gabanin ka zo ka fara wannan wa'azin wai cewa wai kai annabin Allah ne Allah yayi maka wahayi ina daga cikin mutanen da muke da kyakkyawan zato a kansu saboda malamai suka ce shi annabi salih ya fito ne daga gidan sarauta so wannan yasa mutanensa suke ganin cewa a cikin gidansu babu wanda ya dace da ya gaji sarautin iyayensa in baban ya mutu in ba shi ba amma sai suka ce to da muna tsammanin cewa kai ɗin wani nagaltacce ne muna maka kallon wani mutumin kirki wanda har muna tunanin za ka iya gadon sarauta yau idan aka ce babu mahaifinka amma yanzu kan mun gane ashe ba haka ba ne me yasa suka ce a tanhana an na'budu ma kana ya'budu aba'una yanzu iya abinda kake so shine ka hana mu mu bauta ma abinda iyayenmu suke bauta musu abinda kake so kenan kana so allolin da ka zo ka same mu muna bauta musu iyayenmu suna bauta musu kana so mu daina bauta musu wa inna na lafi shakkin mimma tad'una ilaihi murib suka ce kai muna ma da shakka akan abin da kake kiran mun nan muna da shakka anya ma kuwa gaskiya ne kai din Allah ne ya aiko ka qala ya qaumi sai ce musu ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi me kuke gani idan yau na kasance ina kan wata hujja daga wajen ubangijina wa atani minhu rahma ubangijina ya bani wata rahama daga gare shi ya mun wahayi sai ce faman yansuruni min Allah in asaituhu in na saba ma Allah a cikin kuwa zai kawo min agaji waye zai taimake ku a ci waye zai taimake ni a cikin ku yau in na bar abin da Allah ya ce na yi na isar da sako da bin dokokinsa saboda kawai in bi abin da kuke so in Allah ya tashi kama ni cikin ku waye zai taimake ni faman yansuruni min Allah in asaitu waye zai taimake ni saboda yana tuna azaban da Allah ya tanadar wa masu saba masa yana tuna cewa Allah yana ganin sa Allah yana kallon shi yana ganin duk abin da yake aikatawa yace in ku na bar dokan Allah na bi ku fama taziduna ni ghaira taqsid ba abinda za ku kare ni da shi in ba asara ba ba abinda za ku kara mun in ba asara ba to saboda haka mutum idan yana yawan tuna cewa Allah yana kallonsa Allah yana tare da shi to ko ina ya shiga zai guji saba ma Allah ya ji kunyar Allah sama da yadda yake jin kunyan kowa malama take cewa inna muraqabatallahi min ajalli a'malil qulub lallai lura kula cewa Allah yana ganinka Allah yana jinka na daga cikin manya-manyan ayyukan da zuciya ya kamata ta yi wahiya dawamu ilmi al-abdi wa tayqinuhu bi ittila'illahi ala zahirihi wa batinihi shine bawa ya sani ya dawwama akan sanin cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kallon shi kuma yana kallon zahirinsa da batininsa Allah ya san sa ciki da waje mutum ya samu yaqini akan haka kuma ya kullum ya zama wannan tunanin na ɗansasuwa a ransa cewa fa Allah ya san ni Allah yana gani na zahiri na da baɗini na Allah yana gani yau idan na fito ina kallon ku to kallon ku da nake yi din nan da yanda kuke kallo na kuna kallon zahiri na kenan baɗini na kuma ba wanda ya sani sai Allah to kullum in dinga yi ma kaina faɗa shin wai yadda mutane suke kallon zahiri na kamar ni mutumin kirki ne shin tsakanina da Allah haka baɗini na yake tsakanina da Allah ko dai na gyara abinda mutane ke kallo ne na kasa gyara abinda da gani sai Allah yake kallo mutum ya dinga tuna zahirinsa da baɗininsa cewa Allah yana kallonsa domin mu yanzu mu mutane mu ne idan mutum ya yi abu a bayyane mun sani amma in mutum ya yi a ɓoye ba mu sani ba in magana ce sai wanda aka buɗe murya don mu ji amma kus-kus-kus tsakanin wane da wane ba mu sani ba amma shi Allah yadda ka ga idan rana ta haska lokacin azahar gari ya yi haske ka fito tsakiyar rana ka aikata abin da bai kamata ba da kuma ka bari sai can karfe biyun dare dare ya gama duhu ka shige cikin ɗaki ko ka shige cikin kurman dutse ka aikata abin da bai dace ba wancan hasken bai ƙara maganin Allah komai ba wancan duhun bai rage maganin Allah komai ba sannan jin Allah ka buɗe laspika da duk duniya za ta ji in an samu wannan ka yi magana daga koma kai kadai daga kai sai wane ku yi kuskus kuskus Allah wancan laspikan bai kara ma jin Allah komai ba wannan kasa da muryan ku daukai bai rage ganin Allah bai rage ma jin Allah komai ba Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa sarimun bin nahar Allah ya ce shi a wajen Allah daidai ne a cikin ku man asarra alqawla wa man jahara bihi da wanda ya ɓoye magana ya yi zance a ɓoye da kuma wanda ya bayyana magana duk ɗaya ne a wajen Allah wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar da kuma wanda ya buya cikin dare ya aikata abin da bai kamata ba da wanda ya fito yayi da rana duka ɗaya ne a wajen Allah ba bambanci duk ɗaya ne a wajen Allah saboda haka bawa ya dinga tuna wannan fa idza stahdara al-abdu anna Allah yuraqibuhu idan bawa kullum yana halatto da cewa Allah yana kula da shi yana lura da shi inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana kula da bayansa yana kallon duk abin da kowa yake yi in shi ya gafala daga cewa abin nan da yake yi saban Allah ne to Allah bai gafala ba wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah shi bai gafala ba Allah bai rafkana ba wa annahu la yakhfa alaihi shay'un kuma ba wannan ya san cewa ya dinga halarto da cewa Allah ba abin da yake buya masa yubsiru khalqahu aina ma kanu yana ganin halittunsa a ko ina suke duk inda halittunsa suka shiga Allah yana ganin su wa ala ayi halin kanu a kowane yanayi suke Allah yana ganin su yasma'u kalamahu yana jin maganganunsu wa ya alamu sirrahum wa najwahum ya san abin da suka ɓoye ya san abin da suka tattauna tattaunawan da suka ya sani ya sani yahfazu a'malahum Allah yana kiyaye ayyukan bayi min khairin aw sharrin alkhairi ne ko sharri ne awrathahu dhalika kamala muraqabati llahi wal khawfa minhu wannan zai gadar masa da cikakkiyar kula cewa Allah yana ganinsa wannan zai sa ya guji sabon Allah sannan wannan zai gadar masa da tsoron Allah bil bu'di an ma'siyatihi ta hanyar nisantar saba ma Allah wal haya'i min qurbihi wa nazarihi da kuma kunyar cewa Allah yana kusa da shi da kunyar cewa Allah yana ganinsa saboda haka Allah tabaraka wata'ala yana ganin mu a duk inda muke ilimin Allah yana kusa da mu a koyaushe lokacin da mutum ya keɓance shi kadai ba mai ganinsa to ya sani cewa ilimin Allah yana kusa da shi Allah yana ganinsa Allah yana jinsa ya ma san me yake aikatawa ya sani lokacin da mutum ya koma gefe suna tattaunawa akan harkar rayuwar duniya ko ma akan menene akan ya za a kulla ma wani makilci akan ya za a yi kaza ya za a yi kaza Allah tabaraka wata'ala ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah ya ce shin baka san cewa Allah ya san abin da ke sama ya san abin da ke ƙasa ba Allah ya ce ma ya kunu min najwa salatati babu wasu mutane uku da za su zauna su tattauna su uku illa huwa rabi'uhum face Allah shi ne na hudunsu da iliminsa ba zatinsa ba da iliminsa wala khamsatin illa huwa sadisuhu duk sanda wasu mutum biyar suka zauna suna tattaunawa to su sani cewa Allah ne na shirinsu su wala adina min zalika ko kasa da haka wala aksar ko sama da haka illa huwa ma'ahum aina ma kanu face ilimin Allah na tare da su a duk inda suke ko ina mutum yake ilimin Allah na tare da shi Allah ya ce thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama ranan alqiyama kuma Allah zai ba mu kowa labarin abin da ka aikata cewa a duniya ka buya kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza to mutum in yana so mafi girman hanyar da mutum zai bar saba ma Allah shine ya ji kunyar yau a ce gashi a gaban Allah ran tashin alkiyama gashi ga ubangijinsa ubangiji yana ce nace karkai kai nace karkai kai nace karkai kai nace karkai kai ya dinga jin kunyar Allah ya dinga jin kunyar Allah ya dinga tsoron ukubar Allah ya dinga tsoron ukubar Allah saboda shaidun da Allah ya tanadar don su ba da shaida a kan bawa ranar tashin alkiyama ba ƙananin shaidu ba ne in Allah ya so ba sai ya sa mala'iku su yi rubutu ba ba sai ya sa maka rekoda a wuyanka ba ba sai ya sa gaɓoɓinka su dinga rekodin abin da kake aikatawa da su ba ya san me ka aikata in an je lahira an ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza a wannan wajen ko ƙarya ka maka baka san musawa ba ballantana kuma Allah bai zalunci amma Allah ya tanadi waɗannan shaidun saboda yankan uzuri saboda a yanke maka hanzari shi yasa an Allah yake faɗa cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah ya ce Allah shine mai rinjaye a saman bayinsa wa yursilu alaikum hafaza hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun Allah ya ce Allah ya ce Allah ya turo muku mala'iku waɗanda suke masu kula da ku suna lura da duk ayyukan da kuke aikatawa ko me mutum yake yi mala'ikun nan suna kula da shi suna ganin shigensa suna ganin ficensa suna ganin zamansa suna ganin tashinsa ko me yake aikatawa suna lura da shi da haka Allah ya sa su don su kula da me bayi suke aikatawa me suke aikatawa kuma su suna kula da bayi kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umulce su yace hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun na'am hatta wa yursilu alaykum hafazatan hatta idza jaa ahadukumul maut Allah yace Allah ya turo wasu mala'iku da za su dinga lura da ku hatta idza jaa ahadukumul maut Allah yace har sai mutuwa ta zo ma ɗayan ku tawaffathu rusuluna manzanninmu 'yan saƙo mala'ikun da Allah ya wakilta su su taiwa mala'ikan mutuwa aiki da shi mala'ikan Allah ya ce za su zo su karɓaransa Allah ya ce amma baka sani idan kai kana sakaci da ibada kana sakaci da saɓon Allah baka ɗauki saɓon Allah a komai ba kana saɓa ma Allah to ka sani su mala'ikun nan wa hum la yufarlituna su ba sa sakaci lokaci yana yi Allah ya ce ku je ku ɗauko ne ba ruwansu da a ina kake a masallaci ko a gidan kwallo ko a gidan kallon fim ko a gidan kaza ba ruwansu kawai lokaci ya yi Allah ce je ku ɗauko shi kawai za su je su ɗauko shi ba hum layi falɗin su ba sa sakaci ba sa sakaci su to saboda haka mutum ya dinga jin kunyar Allah ya dinga jin kunyar Allah wayannan shaidu da Allah ya tanadar wallahi wallahi wallahi ranar da bawa zai gamu da ubangijinsa ran da za a ce ga ka ga Allah ka je wannan madakatar da Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad ka gamu da Allah a wannan madakatar wallahi zaka dauka cewa duk duniyar nan tunda Allah ya duniyar nan wallahi zaka dauka kai kadai Allah yake jira saboda tsabaragen shaidu da tanadin da Allah ya mabawa wallahi bawa zai dauka cewa tunda Allah ya duniyar nan kawai dama an yi duniyar nan ne kawai saboda shi kadai ya rayu ya mutu Allah ya najiransa saboda haka mutum ya zama yana jin kunyar Allah yana jin kunyar Allah wa qad wabbakha Allahu man asahu zajidan lahu bi qawlihi subhanahu Allah tabaaraka wa ta'ala ya kunyata wanda yake saba masa ta hanyar tsawa yayi masa tsawa yace alam ya alam bi anna Allah yara Allah yace wai shin baka san cewa Allah yana gani bane kake ta zunubi kake ta saban Allah baka san cewa Allah yana ganin ka bane baka san cewa Allah yana kallon ka bane وفي الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا زو أتشين حديثي ونمتن يزو يسام النبي صلى الله عليه وسلم سيتي مسا أوسني يتي يا من ذا الله كيمون وسيا قال سيتي مسا أوسيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك النبي سيتي تو وسيا لزمك shine ka dinga jin kunyar Allah kamar yadda kake jin kunyar mutum nagaltacce daga danginka to ka dinga jin kunyar Allah sama da haka kamar yadda mutum yake jin kunyar mutumin kirki wani babba a cikin danginsu to ya dinga jin kunyar Allah sama da haka yadda mutum yake jin kunya baya so ya ga wani daga cikin danginsu ya gansa yana saɓon Allah ya gansa yana zina ya gan shi yana shaye-shaye ya gan shi yana kallon fina-finan banza ya gan shi yana kallon fim ɗin batsa ko yana kallon wani abin da bai kamata ba yana jin kunyar babansa ya kama shi yana aikata haka yana jin kunyar matarsa ta kama shi yana aikata haka yana jin kunyar ƴan uwansa sirakanansa su kama shi yana aikata haka to ya dinga jin kunyar Allah sama da haka domin da baba da mama da sirakanai da baffanni ba su da wuta iyakaci kunyar duniya ne amma Allah kuma shi ke da wuta kuma mafi girman kunyata duniya da lahira babu kamar a ce ‘yan uwanka su hange ka su gasu a aljanna su leƙa wuta su hange ka a wuta wannan mafi girman kunyata kenan kunyata mafi girma kenan kunyata mafi girma kenan saboda haka mutum ya dinga jin kunyar Allah ka dinga jin kunyar Allah kar ya zama wato kamar yadda sayyidina Ali bin Abi Talib yake cewa akwai wanda shi yana jin kunyar mutane saboda haka ya bayyana wa mutane cewa shi ɗin mutumin arziki ne mutumin kirki ne amma kuma baya jin kunyar Allah saboda haka labule na rufin asiri da ke tsakaninsa da Allah zunzurutun zunubai sanda ya kone wannan labulen gaba ɗaya saboda shi baya jin kunyar Allah iya wayanda yake jin kunyar su ne mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadithi wanda a sahabi thauban radiyallahu anhu ya rawaito annabi tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi yake cewa la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin amsali jibali tihamata bidha annabi sallallahu alaihi wasallam yace na san wasu mutane cikin al'ummata kuma zan gane su ran tashin alkiyama za su zo da ayyukan alkhairi manya-manya farare kamar duwatsun tihama ga zunzurutun salloli ga azumi ga nafilfili ga sadakoki ga kyautata wa mutane ga mu'amala da iyaye mu'amala mai kyau ayyukan alkhairi wanda kai kana gani za ka yanke musu hukunci wannan sun tafi aljanna amma banza Allah ya ce fa yaj'aluha Allahu haba'an manthura banza Allah ya ce Allah sai ya sa a nike wannan aikin a niƙe shi sai iska ta tafi da shi sai zama ƙura yana yawo a cikin iska ina aikin yanzu babu sahabi sauban radiyallahu an ya ce ya rasulallah sifhum lana jallihim lana allah na kuna minhum wa nahnu la na'lam ya ce ya manzan allah siffanta mana su bayyana mana su gaya mana siffofinsu yaya suke saboda kar mu fada cikinsu ba mu sani ba kar mu gama tara ayyukanmu mu ma kuma mu je a mana irin wancan aikin gaya mana su suwaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma innahum ikhwanukum ba wasu bane ba wai cikin aljanu bane ko cikin shedanu bane a ƴan uwanku ne mutane wa min jildatikum fatan ku ɗaya yaran ku ɗaya garin ku ɗaya tare kuke rayuwa da su kai wa ya khuduna min al-layli kama ta'khuduna yanda kake ganin kai bawan Allah ne mutumin kirki ne zaka tashi kai qiyamul layli to shi ma haka yake tashi yayi qiyamul layli amma me ya jefa shi a cikin wannan aikin me ya jefa shi a cikin wannan ukubar annabi sai ya ce walakinnahum aqwamun idha khalaw bi maharimillah intahakuha yace sai dai su abinda yasa Allah ya musu wannan shine idan suka keɓance su kaɗai sai suka ga damar saɓon Allah to kunyar Allah da tsoron Allah ba zai sa su fasa ba sai su afka saɓon Allah wannan abin da suke yi a duniya na ƙoƙarin yaudaran mutane da yaudaran Allah mutanen kirki suna musu kallon kamar mutanen arziki ne to wannan shine abin da Allah zai rama a ran tashin alkiyama sai an tara ayyukan suna ganin sun sha sai Allah ya sa a rike ayyukan an tara ayyukan suna ganin sun wannan suna ganin sun tsallake mutane ma suna musu kallon cewa sun tsallake to sai Allah ya sa a nike ayyukan shikenan babu ayyukan yanzu abin da ya rage kawai jahannama ya slaunaha abin da ya rage kenan قال ابن القيم ibnul qayyim Allah ya masa rahaba yake cewa manistaha min manistaha min indi manistaha min Allah inda ma'siyatihi manistaha min Allah inda ma'siyatihi duk wanda ya ji kunyar Allah lokacin da ya zo saba ma Allah ya ji kunya cewa yaya zai yi a ce ya saba ma Allah bayan Allah na ganin sa Allah ya masa ni'imomi masu yawa ya ba shi ido bayan wasu suna can ba su da idanun da za su gani ya ba shi kunni wani kuma kurma ne shi ya ba shi hannu wani kuturu ne shi ya ba shi kafafu wani gurgu ne shi ya ba shi lafiya yana iya buɗan baki ya magana wani ko bebe ne shi yana so ya faɗa amma ba dama ga shi ya ba shi lafiya wani kuwa idan zunzurutun ibada ne da son Allah ya fi shi amma Allah ya tattara shi ya kai shi asibiti ya kwantar da shi shi kuma yanzu Allah ya ba shi lafiya ba don ya fi kowa ibada ba ba don ya fi kowa tsoron Allah ba ba don ya fi kowa kuɗi ba ba don ya sayi lafiyan daga wajen Allah ba a'a falala da ganin dama da zaɓi na Allah ya zaɓe shi ya ba shi lafiya ya ba shi dama kallon abin da bai dace ba inda Allah ya makantar da idon ai bai isa kallo ba bai isa gani ba zuwa wajen banza inda Allah ya yanke kafan bai isa zuwa ba duk shedanancin zinace zinacin da zai je yayi inda Allah ya ga dama ya jarrabe shi ya yanke al'aurar tasa bai isa je yi ba bai isa ba amma ganin daman Allah ya bar shi da lafiyarsa domin li yabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda Allah ya gwada ya masa jarabawa ya gani shi zai kyautata aiki ko ba zai aiki mai kyau ba to sai mutum ya tuna to lokacin da ya tuna ya zo saban Allah sai ya ji kunyar Allah ya masa wa'annan ni'imomin kuma ya saba masa sai ya ji kunya ya ce istahallahu min uqubatihi yawma yalqahu to koda kuwa an samu matsala ya saba ma Allah bisa kuskure to shi ma kuma Allah zai ji kunyan yi masa uquba ran da za su haɗu da shi ran da ya haɗu da Allah to shi ma Allah zai ji kunyar yi masa ba. saboda duk yadda mutum ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ba zai taɓa yiwuwa a ce wai baya zunubi ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa a ce shi wannan wai ni na kuɓuta ni wankakke ne ba na zunubi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba sai dai akwai zunubin da da an ganka a wajen to ba yadda za a aikace wai ba zai yi mutum ya bar zunubi ba da an ganka a wajen aikata wannan zunubin wannan da raɗin kanka da mashi'ar kanka kai kanka kamar misali ba yadda mutum zai ya buɗe wayarsa yana kallon a shirme yana kallon saɓon Allah kuma ya ce ai ba yadda zai yi ba yadda za a yi mutum ya kauce ma saɓon Allah ba yadda za a yi kaza to kaga shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam bayan Allah suna ƙoƙarin su nisanci manya-manyan zunubai da alfasha sai dai 'yan ƙananu waɗanda ba a rasa ba har yanzu mutum ba zai zo ya buɗe waya yana kallon batsa ko ya je yana zina ko ya je yana shaye-shaye ko yana kaza ba ya ce wannan ai illan lamam ne menene illan lamam shine abin da ya fi ƙarfin mutum ba yadda ya iya yana zaune ko yana tafiya akan hanya wata ta zo wucewa da tufafin da ba irin na musulunci ba jikinta a waje bisa kuskure sai ya kalle ta bai sani ba to sai ya kau da kanshi ta wannan shine illan laman ba yanda ya iya kenan ba yanda ya iya kenan amma ya kura ido kuru yana kallo kuma ya ce illan laman a wannan ganganci ne sabon Allah ne rashin jin kunyar Allah ne Daka abin da ya wuce control din mutum ya zama out of control din shi ba yanda ya iya bisa kuskure yayi to wannan shi ake kira da illan laman ba abinda mutum zai kai kansa ba ya sa data a wayansa ya sauke ya kulle daki shi kadai yana kakaga wannan duk procedures din shi ya kai kansa zinace zinace shi yasa Allah yake gaya mana yace wala taqrabu zina yace kar ku kusanci zina kar ku kusanci zina saboda idan an ganka a zina an ga mutum a zina to san da ya bi wasu hanyoyi da radin kansa san da ya bi wasu hanyoyi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace Allah ya rubuta ma kowane dan adam kasansa na zina ya ce adraka zalika la mahala ba yadda ya iya dole sai hakan ya faru ya ce fa zina al'ain annazar ido yana zina meye zinan ido shine kallo ganin abin da bai dace ba sannan ya ce kunne ma yana zina wal uzuni yazni wa zina al uzuni al istima ya ce kunne ma yana zina meye zinan kunne shine ji sauti hira da matar da bata dace ba jin daɗin muryar matar da bata kam- da- da take ba muharramarsa ba bata halarta ba a gare shi ba matarsa ta aure ba wannan zina ce ta kunne sai ce wal yadu yazni wal yadu yazni yace hannu ma yana zina wal yadu tazni saboda hannu mace ce a larabci wal yadu tazni hannu ma yana zina wa zinal yad al batsh yace zinan hannu shine kamu mutum ya taba jikin matan da take haramun a gare shi yace wal qadamaini ko wal rijlaini tazni kafafu ma kafafuwa suna zina kafan mutum yana zina wa zinar rijilaini alhuda zinan kafa shine tattaki ya taka ya je inda Allah baya so yace wan nafsu tashtahi zuciya kuma ita ke kawata wa mutum cewa tunda ya gani ya ji sautinta ya mace ya masa daɗi hannunsa ya taɓa kafansa ya kai kafansa ya je to zuciyarsa ita za ta sa masa sha'awar cewa bari ya yi zina kaga duka wa'annan procedures ake bi har yanzu fa ba a iso shin kanshi ainihin zinan ba sai ce wal farju yusaddiqu zalika aw yukadhibuhu yace al'aurarsa kuma ita za ta gaskata haka ko kuma ta karyata ido shi ya fara zina me zinan ido gani kunne me zinan ido me zinan kunne shine tattaunawa ina za mu haɗu yaya za a yi yaya za a yi me zinan kafa shine kafan ta dauke shi ta kai shi inda za a yi zina menene zinan hannu shine taba jikin matan da bata halatta ba sai annabi ya ce to zuciya kuma ita za ta kawata masa gabanin sai farjinsa ya gaskata ko ya yi zinan ko ya fasa ko ya yi ko ya fasa kaga ashe duka wayannan procedures din mutum ba zai bi ba zai bi har ya kai zuwa ga na karshe kuma ya ce wai duka wannan wai duka shi ma illan lamam ne saboda haka idan mutum ya ji kunyar Allah kunyar Allah ya hana shi saba ma Allah to wa'annan abin da ya bisa kuskuren nan kallace kallacen da ya bisa kuskure saba ma Allah da ya yi wanda ba yanda ya iya din nan bisa kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana bisa kuskuren nan da ya yi to shi ma kuma Allah sai ya ji kunyar yi masa ukuba ran tashin alkiyama wa idha lam wa man lam yastahmi wa lam wa man lam yastahi min min ma'asiyatihi lam yastahi Allahu min uqubatihi wanda kuwa ya dinga saba ma Allah ba kunya to ya sani fa cewa wallahi shi ma Allah ba zai ji kunyan sashi a wuta ba wanda bai ji kunyan saba ma Allah ba bai ji kunyar Allah ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace Allah yana kishi Allah yana kishi menene Allah tabaraka wa ta'ala yana kishi me yake sa Allah ya kishi yace wa ghairatullah an ya'tiya al-mu'minu ma harrama Allahu alaihi babban abin da ke sa Allah kishi shine ya ga bawansa da ya ce ya yi imani amma Allah ya ce karkai kuma ya yi karkai ya yi karkai ya yi Allah yana kishin haka to me sa bawa ba zai ji kunyar Allah ba tunda ka yi imani da Allah danne zuciya ka guji sabon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce Allah ya faɗa mafi girman kishi da Allah yake yana fushi shine ya ga bawansa da baiwansa suna zina daga bawansa da baiwansa suna zina la ilaha illallah to shi yasa malamai suke cewa a duniya in kana neman in kana neman wanda ya raina Allah wanda ya nuna shi baya jin kunyan Allah ya raina Allah gaba daya yace to ka samu mazinaci shi wannan duk duniya ba wanda ya raina Allah irinsa me yasa yace saboda lokacin da mutum zai yi zina sai ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin ya gudu ma kowa kar kowa ya gan shi amma ba ruwansa don Allah ya gan shi babu ruwan shi saboda Allah ya gan shi Allah ya kiyaye falhaya'u min ittila'ihi subhanahu manzilatun jalilatun yuwaffiqu Allahu laha man sha'a min ibadihi malam yake cewa malama take cewa kunyar cewa Allah na ganin mutum na jinsa wani matsayi ne mai girma da Allah ke datar da wanda ya ga dama a cikin bayinsa matsayi ne mai girma da sai wanda Allah ya zaɓa cikin bayinsa kafin yake samun wannan matsayin wa idasta al'abdu min rabbihi azza wa jalla faqad istakmala alkhair idan bawa ya ji kunyar ubangijinsa mai girma da ɗaukaka to hakika ya samu dukkanin alkhairi ya gama samun cikakken alkhairi idan bawa ya idan bawa ya zama yana jin kunyar Allah to ya gama samun cikakken alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa mu zama masu kunyansa ya kare mu daga saba masa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته